بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan wace gaba da karatun da muke cikin wannan littafi mai albarka ya da salihin min kalamin sayyidul mursalin sallallahu alaihi wasallam kama man ce muna talatin ga watan jimadar kula da tsariya hijirar magana sallallahu alaihi wasallam na da 1442 wanda ya daidai da sha biyu ga watan biyu miladiya na da 2021 yau insha Allah za mu tashi kan babi na biyu babu tauba bayan hadisin dogon hadisin da muka gani wanda ke karantar da mu nau'i na tawassuli ga Allah malaukaki abin da za ka yi don Allah bai zamanto ka samu bashe shi tun nan duniya mutane guda uku da suka zamanto na ahlul kitab wanda kowa ya tawassuli da aikin da yake wanda ya dan Allah madaukaki akan Allah madaukaki hudda su daga cikin matsalolin da suka shiga kuma haka al'amari ya kasance qala al-mu'allif rahimahullah bab tawbati babi wanda yake bayanin tuba komawa ga Allah madaukaki qala al-ulama malamai suka ce a taubatu wajibatun min kulle zama tuba wajibi ce ga kowane irin zunubi karami ne ko babba wajibi ne mutum ya tuba daga zunubin da yake sabon allah da yake ya tuba ya bari fa'in kanatin masu yato bai da al'abdi wa bai na lahi ta'ala idan ya zamanto wani sako ne da mutum yake tsakanin bawa da ubangijin shi Allah mai girma la ta ta'allaku bi haqqi adamiyyin saban da baya da alaka da wani haƙƙi na mutum falaha salatatu shurut wannan tuba tana da sharuɗa guda al'amari ne tsakaninka da ubangiji sabo ne tsakaninka da Allah zunubi ne kai tsakaninka da Allah wannan sabo da kai baya da alaka da abubuwan halaka ba kan wannan akwai sharuɗa guda uku hatta kasance tubanka tuba ce na suha na suha ingantatta na gantatta Allah madaukaki na cewa ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah jami'a ko kuma ta yake cewa ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha to sai wannan sharfa guda uku za ta kasance tuba ce wadda ta zamanto ta Allah wadda ba za a yi komai ba a sa aikin da ake shi ne mana ya zama wannan sharfa ya ce a haduha ɗaya daga cikin sharfa wannan guda uku an yi kuli'a anil ma'asiyati kwata-kwata ya yanke ya tashi daga wannan sako ya bar shi kwata-kwata can mai arzari mai tuwa in kana mutalabbisun biya iya kuda iya cuɗanyi iya cikin aikata sabon wannan ya tuna cewa allah maɗaukaki wani abu ya haramta shi ya hana shi ya bar shi nan take layin abu abin da za ka cira da dandana ba tare da shinkiri ba sharfi da zai ke na biyu a tsali an yanda ma'ana fi'ili fi'ili ha ya yi nadama a musa wannan sako da ya aikata yin nadama a bisa abinda mutum ya na sabo na da ya tuna cewa na yi abinda Allah ya haramta bai yarda a yi ba na yi ya yi nadama a kan shi to wannan na daga alama ta tuba wadda ta zama to nagartattar tuba ce ba kamar abinda mutum zai yi ba na lalata na zunubi a tada tarihi ya yi ka tinkahu mu za a gaya wa abu kaza mu da muka yi kaza mu da muka yi kaza ana hewa ana dariya mutum iya jin daɗin abin da yi wannan ba tuba ba ce ko da ya gari nan kyan tuba ta kwarai idan ka tuba da abu to ka yi kyamar shi ka yi nadama a bisa sakacin da ka yi san rai da ka bi har ka aikata abin da Allah madaukaki ya haramta wa thalithu sharati lahu an ya'zima an la ya'udu ilaiha abadan shine mutum ya ɗauki babban niyya yankakkan niyya cewa har abada ba zai ƙara komawa ya zuwa wannan sabon Allah fa in kuke da ahadun salata idan aka rasa ɗaya daga cikin sharuɗan wannan guda lam tasihha tawbatu to tuba mutum ba ta inganta ba har yanzu da saura tuba ce amma ba cikakken tuba ba barin abin da mutum yake na sabo yin nadama a kusa aikata ta sannan kuma cewa ya ɗau babban niyya ba zai ƙara wannan aiki da yake yi ba to idan aka yi haka a wannan lokaci ne tuba ta zama to tuba na su a tagar da wuri to amma idan wannan bai samu ba mutum zai ce bai tuba ba a diyan da ake nema ana neman bawa ya tuba ya zuwa ga Allah maɗaukai ko da dai ba a samu ba sharaɗi ɗaya daga ba a samu ba sharaɗin wannan guda kai dai bawa ana neman ka tuba abinda yake wajibi a samu wannan sharaɗi guda amma kuma halin ba a same su ba bukaci ba bukatu ba kenan sai zama to ana mun samu tuba mataki-mataki ne daraja-daraja ce ko tuba ta gada ta kwarai wadda Allah yake so shi ne wata tubar da ta cika wannan sharka guda uku kuma bayan ta tuba ce sai dai tuba ce wadda ta zama tuba cikakka ba tunda duk yanayin da ake abin da ba a so ba a so bawa ya nace akan zunubai ko da dai kanana ne domin nacewa akan zunubai ko da kanana ne yau da gobe yau da gobe kananan zunubai su ne suke zama manyan zunubai sai taru su taru sai su zama to girma shi sa mutane suke cewa masu hikima suke cewa ai kogi da ɗaiɗaikun ɗashi ne na ruwa yake taruwa har ya zama to kogi yau ya zuba yau ya zuba yau ya zuba yau ya zuba a yi ruwa ya taru a yi ruwa ya taru sai a waye gari an samu babban tafki an samu kogi to haka zunubai na'am وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي idan ya zamanto wannan sako da bawa zai aikata tana rataye da wani haƙƙi na ɗan adam haƙƙi ne na dukiya ko kuma haƙƙi ne na amana kowace irin amana ta dukiya ce ko kuma ta asiri ce fa shurutuha arba'atun tana da sharuɗa guda hudu hadhihi thalathatu wannan sharuɗa guda uku wanda aka ambata dazu da farko shine barin yin aikin sabo a lokacin nan yin nadama a bisa aikata ta sannan ɗaukar babban niyya a bisa ba za a sake koma a kanta ba sai aka dada sharaɗi na hudu shine wa an yabra'a min haqqi sahibiha shine ya kubuta ya kubuta daga haƙƙin ma'abucin wannan haƙƙi fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilay da ya zama to dukiya ce ko abin da ya kama da dukiya zai maidawa mutum wannan haƙƙi ya zalunce shi ya cuce shi ya haɗince shi da wata dukiya satar ce yaudarar shi ce zai maida mai wannan dukiya bayan ya tuba ya bar wannan zalunci ya yi nadama a kan abin da ya aikata na zalunci ya dau babban niyya ba zai ƙara wannan zalunci ba sai mai dawa wannan mahaukacin dukiya da ke shakin shi raddahu ilai sai mai da mai wannan wa in kana haddun haddan hadda qadfin wa nahwahu makkanahu min in kuma wani haddi ne wanda ya cancanta ya mai kazafi bai yi sata bai ce ya yi sata bai yi zina ya ce ya yi zina bai ci amana bai ce ya yi ya ci amana bai yi kaza ya ce ya yi ya mai kazafi za mai bulala nawa tamanin ku to a wannan ba a mushi ba zai je ci wani ba na cancanci a mahaddi a kan ƙasafi da nama mu je wajen alkali a bulale ne a tsaye da mawana haddi na ƙasafi ya ba shi damar yin wannan haddi a kan shi autola ba afuwahu ko kuma ya nemi ya rangwame ya nemi ya yi mishi kwanan nama ƙasafi don allah ka yahi mishi ina neman ka afuwa kuma wai ba kasawa ba ce yin haka shine kubutar bawa domin abin ne gobe kiyama haƙƙi ne sai Allah madaukaki ya ambaci ya tambaye shi akan kubuta daga wannan haƙƙi a duniya shine mafi sauki ga mutum da ya jinkiri har ya zai gobe kiyama wa in kana taghibatan istahallahu minha in kuma yayi da shi ne to kuma hallau a nan zai nema ya halitta mashi wannan yi da yi a kan shi wani don Allah na yi da kai ka yahe min ka halitta ma wannan yi da ne da kai kuma ɗan uwa mazala sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana menene giba zikruka akhaka bima yakra ambata dan uwanka musulmi da abin da yake ki sabai suka ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ko da dai abinda muke wadi ga dan uwan mu haka ne yace ko da dai haka nan ne in haka nan ne kai giba shi kai da shi in kuma ba haka bane ne faqat ba hattahu ka mai kiran ƙarya amma na ana hudda abin da ya shafi shawara misali wani iya neman wancan aure a zo a neme ka shawara akan yaya halin wane yake ko yaya halin wance take wannan babu laifi ka faɗi halin da ka sani na kyau da wanda baya da kyau wannan ba ka yi da shi ba istifsari ne haka bayanin da za a nema mutum ya yi wajen alkali shi ma wannan ba a lissafa shi a kan riba haka babin da malamai suka kafa na hudda raurayar da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da suka kasa mazaje suka auna su a suke ne na adalci wani adali ne bahardaci ne wani makaryaci ne dan zamba ne wannan ma ba a lissahin shi da riba sai mutumin da ya zama to ya shahara da fasikanci ya shahara da zina ko ya shahara da sata ko ya shahara da yaudara babu laifi shi ma ka faɗi mutum halin shi domin mutane su yi hattara kan illa shi ta samu wani man ba haka ba to da abin da za ka faɗawa mutum idan ka sani in ka faɗi ba gaban shi ba zai ƙi wannan ƙyama zai ƙyama wannan abin da kawai ta wannan kayi da shi shi sa ana cikin babban haɗari hakika da wuya ne a zamna mazamni ba yi da wani ba da wahala abu ne wanda yake da haɗari sosai to dan ya zama to wani haƙƙi ne wanda yake da alaka da yi da mutum da kai bayyana ka san ka ambaci wannan abin bai zai ba zai ji dadi ba to sai ka je ka ce wani dan Allah halatta mu abin da na faɗi a wani mazamni kaza da kaza nayi da kai na faɗa abu kaza da kaza dan Allah ka yahi mu to a wannan lokaci ne sharadi uku wanda yake hudu wanda yake da alaka da haƙƙin mutum ya zama to tuba ta cika abu zakariya ya yi abin sharafin nawawi rahimahullahi ke cewa ya shigo an ya tuba min jami'in zunub wajibi ne musulmi mumini ya tuba daga dukkan zunubai kowane iri ƙanana da manya bayan taba min ba'dhiha sahhat tawbatu idan ya tuba daga wani shashen zunubai tuba shi ta inganta mutum shine can ya saba Allah a can ya saba Allah a wancan wuri ya saba Allah da wannan nau'i na sabo ya saba Allah da wannan nau'i na sabo wajibi ne ya bar dukkan saba Allah madaukaki in wannan ya gagara to bangaren da ya tuba akan shi wannan tuba shi ta wannan bangaren ta inganta sahat tawbatuhu inda ahli al-haq min zalika dhanb wajen mafi yawancin malamai na gaskiya sun taya akan ingancin tubar shi daga wannan zunubi wa baqiya alaihi al-baqi kuma ya mai saura abin da ya mai saura bai zubu ba wa qad tazaharat dalailul kitab was sunnah dalilai alqur'ani mai girma da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yawaita sun bayyana wa ijma'ul umma da haɗuwar manya-manyan malaman addinin musulunci gaba ɗaya ala wujubi tauba a bisa wajibcin a tuba qala Allah ta'ala Allah madaukaki na cewa wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ya ku mu'minai ku tuba zuwa ga Allah gaba daya ku tuba daga zunuban da kuke aika aikatawa da sabo na Allah gaba daya shi ku tuba zuwa ga Allah ko kuma gaba daya ku tuba zuwa ga Allah game da zunuban da kuke aikatawa la'allakum tuflihun idan kuka yi haka tabbat ko ranga ko rabbanta nan la'alla ba ta kokonto bace ba ta taraji bace ba ta hakika in dai kun tuba to da ikon Allah ko rabbanta قال الله تعالى الله مدوككينا cewa istaghfiru rabbakum thumma tubu ilay ku nemi gafara ubangijinku sannan ku tuba zuwa gare shi wa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha ya kuwa da kuka yi imani ku tuba zuwa ga Allah tuba ta gaskiya wadda ta cika wannan sharuɗa dalilai daga sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama قال المؤلف رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال an samu wani hadisi daga abu huraira abdurrahman bin sakar wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kuma naji manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi na cewa wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthar min 70 marra ina rantsuwa da Allah wallahi inni la astaghfirullah lalle ina neman gafara ubangiji Allah ubangiji na ina neman gafara Allah wa tubu ilaihi ina tuba ya zuwa gare shi fil yawm a cikin yini akthar min 70 marra yada su 70 cikin yini ba ku gani manzo sallallahu alaihi wasallama Allah ya gafarta mai abin da ya gabata na zunubai da abin da zai zo baya duk da cewa a asali manzanni ba sa zunubi da gangan su saba Allah da gangan za su yi ne abu min babu tarkin aula ga abin da ya yi dacewa sai su koma akan abin da ya zama to dace ne mun gane ko amma ba kamar mu bane wanda ka san abin tabbat saban Allah ne kuma ka aikata shi a Allah ya kiyaye manzanni da irin wannan tabi'a ta saba Allah da dangar to amma duk da haka nan Allah sai ya kama su da zunubi saboda matsayin su ba matsayi bane ba irin namu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ina neman gafara Allah ina tuba ya zuwa ga Allah a cikin yini fiye da 70 mun so nawa muke neman gafara ubangiji a yau menene ba ma'aikatawa duk abin da za a ce wannan haramun ne sai ka same mu a cikin shi tsundum amma kuma mutum ya yi kwance hankalin shi kwance kamar bai taɓa wani abu ba na laihi bai taɓa wa Allah laihi ba makon ya dage da neman gafar da ya dage da istighfari istighfarin kuma da ta zama to a halarci zuciyar shi tana halarce kana tayya ba ko kana dimi kana kasuwanci kana istighfar ba san ma abin da kake wani wannan ba istighfar bane na'am قال رواه البخاري وانا حديث امام البخاري يفتر دشي وعن وعن الأغر بن يسار أنسى مونا حديث لذا أغر بن يسار المزني رضي الله عنه وان يرد الله تكار تبتا غريش قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزال وان تسير يا الله دامن شن سكار تبتا غريش يتي يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم مئة مرة ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafarar shi domin ni ina tuba ya zuwa gare shi a cikin yini so ɗari nan ko so saba'in ko so ɗari na lokaci a yini ya tuba so ɗari wani lokaci a yini ya tuba so saba'in wannan hadisi imamu muslim ya fitar da shi wa na bi hamzata anas bin malik ga mutumin da ya zamanto ya yi shahara da sunan shi anas dan malik alkunya abi hamza baban hamza anas dan malik al'asari mutumin madina wanda yarda allah ta kara tabbata gare shi khadimi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda yake yawa manzala sallallahu alaihi wasallama hidima tun iya dan karami sai da shekara goma iyawa manzala sallallahu alaihi wasallama hidima قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzo Allah wanda tsira ya Allah da amincin shi kare tabbata gare shi yace lallahu afrahu bi tawbati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falat lalle Allah shine mafi tsananin jin dadi da tubabbawa ya zuwa gare shi yadda mutumin da ya faɗo daga raƙumin shi kuma wannan raƙumi ya ɓace a cikin sahara har dufanat wurin da babu itace babu ruwa mafaz wurin da ake wa zauren canzance mahalaka sai a ce mata matsira amma da zar mahalaka ce inda babu itace babu ruwa aka ce dabba ka ta kubce ko motar ka ta lalace ga kusan halaka ne amma min babu tafa'ul sai a ce kuma fa'u matsirata kuma rafanta hadisin ya kawo shi ne a takaice in ba da iyarin gishi iya tamanin mutuwa za ta zo kwatsam sai da ya daga kai sai ga tago shi a gaban shi da ya tashi sababin dalilin tsananin murna sai ce ai Allah kai ne bawa na ni ne ni ne ubangijinka shi yasa a irin wannan malamai suke cewa akwai lafazin da mutum zai yi asalin shi inda gangan ne kafirci ne amma saboda ba da niyya bane ba da mantuwa ne mutum baya kafirta to Allah madaukaki yahi bawan da dabba shi taguwar shi ta kubce mishi ta kado shi a cikin sahara ta kubce ta tsere da hiyada wannan mutum Allah iya jin daɗin bawon shi ya tuba daga zunubin da yake hiyar da wannan mutum walilahi matsalul aka nam kala muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi akwai taliki da malai wa fi riwayati li muslim imam muslim iya da riwaya lallahu ashaddu farhan bitawbati abdihi hina yatub ilai lalle Allah madaukake shine mai tsananin farin ciki ko murna da tuba bawa lokacin da ya tuba zuwa gare shi min ahadikum hiya da dayan ku kana ala rahilatihi ya kasance iya abun hawan shi bi ardi falatin a ƙasa wuri wanda ya zamanto dokar daji ne fanfalatat minhu ta kubce mishi wa alaiha mata'uhu wa sharabuhu akan wannan taguwa ta shi ko abin hawan shi akwai guzurin shi abincin shi da shan shi ba a yi samin ha sai ɗebe kamna cewa zai same kawai ya sadakautar da rai iya tamanin mutuwa kawai zai fa'ata shajaratan wadda kwaja a fi zulliha ya zo ƙarƙashin itaciya ya ringe sa a ƙarƙashin inuwa wannan itaciya وقد يئس من راحلتي يا دي بي كمنا da samun wannan taguwa tashi wa bainama huwa kadhalika a lokacin da yake cikin wannan yanayi idh huwa biha qa'imatan inda kwatsam sai ga ta zo ta tsaya wurin shi ta kare ya wuce ya wucenta ta zo ta komo ta tsaya fa akhadha bi khitamiha ya kama ragamarta thumma qala min shiddatil farh sai ya ce dalilin tsananin farin ciki Allahumma anta abdi Allah ubangiji kai ne bawa na wa ana rabbuka ne ubangijinka akhta'a min shiddatil farh fazala sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi kuskure saboda tsananin farin ciki haka tsananin bakin cikin da ya hudda mutum daga yanayi ko da ya furta kalma ta kafirci ko ta saki ba a ɗaukar shi kafiri ne ko kuma ya saki mata saboda ya huta daga mene daga yanayi na hankali amma haka ba mazaje su labe da irin wannan hadisi mutum lahi shi lau ga dangau kawai ya yi fushi ne da suke ba ta shece a aishi mai saki ba saboda ga abin da aka ce a a yanayin da mutane za su yi hukuncin cewa lallai ka zama ba mutum mai hankali ba kawo ta daga yanayin hankali kalkashin wannan hadisi malam ya yi nan fa aka da abin wa an tarabbi kalkashin wannan malam ya yi taliki duba shahi na sha daya daga kasa قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله محمد بن صالح العثيمين والله رحمه الله تقارب تبت أدريشيتي في هذا الحديث إثبات الفرح لله عز وجل أو لله تعالى أتكون وانا حديثي أكوي تبتس وألا مدوككي فلنشكي فتقول في هذا الفرح ذا فنقول في هذا الفرح ذا مفلي أتكون وانا فلنشكي إنه فرح حقيقي سوى جن دادين كفلنشكي لنا حقيقة وأشد فرح وانا إذا منتو من سنني walakin na laisa ka farhil makhluqin sai dai wannan farin ciki ba kamar yadda abubuwan halitta bane suke farin ciki alfarhu bin nisbati lil insan huwa nashwatun wa khiffatun farin ciki ga mutum bangaren mutum abu ne nashadi ne da mutum zai ji da wani sauki rishin nauyi da zai samu a zuciya yajidu hal insan min nafsihi inda usuli ma yasaru ma yusiruhu afwan da mutum zai je a cikin ranshi lokacin da wani abin da yake faranta mai ciki ya same shi wali hada tashuru bi annaka idza farihta bi shay ka annaka tamshi ala al-hawa dalilan haka zaka ji kanka a lokacin da kai farin ciki da wani abu zaka ji kamar akan iska kake tafiya baka da namiji saboda jin dadi lakin bi nisbati lillahi subhanahu wa ta'ala sai dai farin ciki ga bangaren Allah wanda wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya ya daukaka la nufassir farha ban ma fassara wannan farin ciki mu ce ai ga yanda yake bi mithli ma na'rifuhu min anfusina kwatamcin abinda muka san shi daga kawunan na kullu huwa farhun yaliqu bihi azza wa jalla farin ciki ne wanda ya dace da Allah mabwayi wanda ya daukaka mithlu baqiyati sifat zamu faɗi ne kwatamcin sauran sufofi kamanni na Allah madaukaki kama annana naqulu kama yadda muke cewa lillahi zat muna cewa ai Allah madaukaki iya da zati walakin la tumathilu zawatina sai dai wannan zati na Allah bayya kamanceceniya da zatinmu falahu sifatun la tumathilu sifatina iya da kamanni wanda ba sa kama da kamanninmu لأن الكلام عن الصفات far'un anil kalami fi zat domin magana akan sifofin Allah reshi ne na magana akan zatin Allah madaukaki fa nu'minu bi anna Allah ta'ala lahu farhun muna imani da cewa Allah madaukaki na da farin ciki kama athbata zalika a'lamul khalqi bi kama wanda yayi kowa ilimi ya tabbatar wa Allah madaukaki shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ansarul khalq wanda kowa nasiha ga halitta wa afsahul khalq wanda kowa iya magana ta fahimta fi ma yantiqu bihi a cikin abin da yake farci furici da shi alayhi salatu wassalam wanda tsirayen Allah da mutum su kara tabbata a gare shi ina da sai mu tsaya a kan wannan hadisi kuma lokaci ya riga ya ja abinda muka wadi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya farta mana subhanallahi wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk